رغبة في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه شر وهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah anan daidai wannan gabar yana bayani yana wa bayansa bayani cewa shi shi ya fifiko tsakanin bayansa shashi akan shashi a cikin me fi rizqi a cikin arziki Allah ya yalwata arzikin wasu bayansa har ya fi ƙarfinsu su kansu za su duk abin da za su mutum dubu nawa za su iya ɗauka ya amfani da irin arzikin da Allah ya yi musu amma su fita su zama su zama wato ba cikin wahala ba ya yayyafa wasu irin wannan duburnan mutane za su zama cikin inuwa a cikin inuwar mutum ɗaya Allah ya yi wannan yalwa sannan kuma ya sa wani daga cikin wasu daga cikin bayin nasa a yi ne su fita su kai kawo su rasa abin da za su ci haka yayi wannan fifiko shi yayi wannan nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin yashqi ba'dahum ba'dahu sukhriya Allah ya ce mu muka tsarawa bayan mu rayuwa a wannan rayuwa ta duniya wannan ya fi wannan wannan bai kai wannan ba wannan yana da shi wannan bai da shi mu muka yi wannan shi yasa sai ka ga wanda yake gashi mai kaifin basira mai kokari mai himma a wajen nema amma ya ƙare kusan rayuwarsa bai da komai kaga kuma wani baki daji aito shi ne shi bai san rayuwar ba ma ba kawai ba amma kawai Allah ya tuntuta masa yana da arziki kwanci a kansa ba shi ne wani ne waka yake cewa kan min ƙauyin ƙawiyun fi taƙallubihi da yawa za ka ga wanda yake mai ƙarfi mai ƙarfi wajen kai kawansa a gaba ɗaya amma za ka ga arziki a wurinsa ya juya masa baya ce amma wa min da'ifin da'ifin wa min da'ifin da'iful ne wa min da'ifin da'iful aqli da yawa kuma za ga wanda yake ra'ifi hankalin nasa ma bai kai ba buji buji buji haka gashi nan haka muqtalida a cuɗanyi haka amma ka annahu fi khalijil bahri ya tarifi arzikin kai ka ce kan fito shi yake a hutu shi kuma wannan ya yi doctor ɗin ya zama professor ga tsari ga ilimi ga komai amma ba komai haka Allah ya tsara ba ba ba shirin wani bane ba za ka Allah kuma da yayi wannan akwai hikima a ciki ko ka ce ba hakiru bane shi ko ka ce kawai ganin damar yayi kawai ba wata hikima kuma a cikin ganin damar kasa a Allah da yayi wannan mai shi wannan mara shi ko kuma wannan kaza wannan kaza ko ya fifita wannan akan wannan wallahi akwai dalili akwai takamuli na rayuwa da ya shirya wa ya daga cikin wannan sai ya zama kenan wato akwai rarrabar da a cikin ta ne haɗuwa take kamar yadda akwai haɗuwar da a cikin ta rarraba yake yanzu da Allah ya yi kowa da arziki ya kake da ko to akwai rarraba yanzu ko yanzu ko ko wajen cin abinci kaje in kaje cin abinci sai ko biyu ko ko uku kuka zauna sai aka ce kaza ɗaya ce to sai wannan ya ce ni kirji nake so wannan ya ce ni cinya wannan ya ce haka gari a abu ɗaya ba rabuwa ba ce a nan kun rabu wannan yana nan wannan yana nan wannan yana nan amma ita ce ainihin haɗuwa kuma idan da kai ka ce kirji shi ma kirji shi ma kirji ba kaga kaga kaga haduwar da kuma ita gara rabuwa an gane to don haka wannan rabawar da Allah ya yi wannan shi mai ilimi ne ba kuɗin wannan baka nake ne neman kuɗin yake shi kuma wannan ba kuɗin to sai a ta kamuli a rayuwa wannan ya zo ya ci arzikin wannan domin arziki da Allah ce babban na ba adamu ala ba adamu riziki arziki ne arziki ba kuɗi ba ne arziki kawai ba ilimi arziki ne hankali arziki ne lafiya arziki ce dabara haka irin haka arziki ce abubuwa daban-daban kowa yana da arziki da Allah ya bashi to me yasa aka yi wannan rabon saboda takamuli yanzu duk girman mai arziki ko duk girman mai mulki idan aka toce a gidansa ko wani abu ya haɗo ya abin wala sai dai kwana a dubu ba yadda zai yi shi ba zai iya gara duk ni'imarsa duk yadda ke ko ba zai iya gyara ba me yasa saboda sai an nemo mai wani arzikin ba irin nasa ba da an ce a je gidan wani riwaya da yaro sai ya sa sai ya sa'u ya sai ya ɗauko ɗan kuɗi sai ya bani ce na gode arzikin wannan ya ci arzikin wannan wannan ma ya ci arzikin wannan to haka rayuwa take shi sa Allah ya rarraba arziki bibi da wani akan amma inda duk Allah ya yi kowa da arziki ne to wala ka kira ba gara arfi ɗayan dare ka buga waje ka zo ina neman ka shi ya ga ta faɗi ya san alhaji ne yake nema sai jin daɗi ya karkaɓa rigarsa ya kwanta zai huta ya tashi to in yana da kuɗin sai ce ba zan zo ba to me yake nema me yake nema ko to haka haka rayuwa take mutum a dinga kallon hikimar Allah a cikin rabonsa da yake haka ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah ya fifita shashin ku akan shashi a cikin arziki to sai Allah ya ɗauki arziki na ɓangaren kuɗi zai mana misali da shi akan kuma ɓangaren tauhidi mushrikai da suke bauta wa wani Allah ko suke cewa wani Allah daga gunkuna suna da rabo na allantaka bayan Allah sai Allah ya ce yanzu wannan abin da kuke magana daidai ne ai kamar ladina kuddilu biradi riziki yin alama malakatai na yanzu waɗanda aka fifita da kuɗi ko kuma da shugabanci ma mulki shi ma arziki ne yanzu wanda aka bibita da kuɗi ko aka bibita da arziki daga cikin ya zama ya mai da arzikinsa wurin bawansa bawansa ne ƙimmi kana da miliyan dubu sai ka ce wa bawan naka kai bawan naka ya tunani miliyan ɗari biyar ta ka ta ɗari biyar ta zo mu raba kuɗin nan zai yi haka ko ku shi sarki shugaba bawansa da zai fito ya zube shi kai yau kai ma ka zama rabin sarki ni rabi kai rabi yadda za a biyo ma haka za a biyo maka zai yi wannan to yaya za ku je ku ba za ku iya ɗauka a dukiyar ku ba za ku ɗauko wani na ƙasa da ku can ƙasa ku ce ya daidai da ku a cikin abin da na baku ba sai kuma ni za ku ɗauko gunki ku ce ya daidai da ni a wurin abota masa ai kaga a hankali ke ku kun ƙi wannan ba ma zancen yaran ku ba kowa ku ɗaya ku ɗaya kana da miliyan dubu to ba a share a ce ba za a biya ba amma dai ba mu da ɗaya miliyan ɗari biyar zai wahala ne mai imani ya jona masa ɗari ko ɗari biyu a to ba ga shi nan ba akwai ɗan uwan masu arziki sosai amma suka ga ana cikin wahala ko ko da yake dai ba a san me ya faru ba ai asarin gairu sai Allah baka san yadda ake ba watakila ya bashi ya bashi yana ta kada waya yana ta waya ne da shi haka gani ba san wani abu bane Allah ba ana to amma dai Allah ya buga misali cewa ku da kuke cewa gumaka abokan tarayya ta ne a cikin mulki na ku ba za ku iya tarayya a cikin mulkin ku da bayan ku ba ni kuma duk abin da yake bayan ƙasa bawa na ne ya za ku ce ni ya shigo cikin mulki na to hawan fiye sawa yanzu waɗanda aka fifita ai ba masu mai da arzikinsu ba ne ga bayansu ya zama da su da su sun zama iri ɗaya cikin arzikin in ko ba haka ba sai Allah ta aba bi ni'matin lahi ta hadu ni'imar ta Allah da ne muku ita kuke musantawa kuke kafircewa ha kuke cewa ina da abokin shariki ni'imar ta muku yawa dawa in ji Allah to والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون to sai dai Allah ya ci gaba da cewa wallahu ja'alakum ubangiji ya sanya muku azwajan mataye min anfusikum daga jinsin ku mutane wannan ni'ima ce ita ba Allah na jero ni'imomi ne Allah ya sanya mana mataye daga jinsin mu mutane wannan ba za ku kalli wannan ni'ima ba ko kawai dan baka gano ba da Allah ya sa a ce irin mutum mutumin nan da ake ajiye ake sa masa riga a kantuna shine mata ita irin ta ce mata ba kai magana ba za ta amsa kuma ita aka ce ka nemo ka zama mata kuma ya za ka ko kuma wani abu daban ba jinsin ta ba can ne wani gashi daga sama har azakin gaba daya ya rube shi shi ita ce matar ta ya za ka yi amma sai Allah ya sa muku irin jinsin ku yi magana su gane abin da kuke nufi ku shiga bakin ciki su taya ku larurar wannan bakin ciki ku shiga cikin farin ciki su taya ku ku fahimci juna komai da komai na ku iri daya hannu ku ji ba mai hannu takwas a ce ba ta hannu takwas gare ta ai wato ni'ima ce wannan ba za ka gane wannan ba sai ka gane da ba haka ake ba sai inda ka ga ba haka ake ba to Allah ya ce na sanya ku mata yanku zama daga irin jinsu ku mutane su ma kuma waje alalakun min azwajikum banina wa hafadata ko muka sanya muku ƴaƴaye da jikoki daga su matayen naku ƴaƴaye ba aka ce baluna ƴaƴaye maza da mata da ciki akwai rigima tsakanin malaman kalmomi cewa in aka ce albanu ya haɗa maza da mata ko ko maza ne kawai ƴaƴa maza su ne balu to duk kuma gashi kamar ya zo a cikin alkur'ani yanzu a asli kuma rabbukum bil banina wata kadani da mala'ikati ina su ana an rabe banuna daban ina su daban to da yawa wurare an rarrabe amma akwai wurare da kuma Allah ya haɗe almalu wal banuna ne to banuna na ƴaƴan maza ko mata duka to da haka banuna ya haɗa da wannan haka Allah ya sanya muku ƴaƴaye ya arzuta ku da ƴaƴaye daga cikin ainihin mataye daga mataye idan maza ne to daga mazan yake ya gabata mun faɗi cewa ƴaƴa mataye in ka gan su an haife su to daga mazan sun suka jefa mataye idan mazaje ne ma daga mazan ne haka Allah ya sanya min azwaji kuma daga matayenku ma'ana wanda kuka jefa musu maniyin namiji kila an ce yadda yakan zama namiji ko mace idan ainihin maniyin da mutum zai jefa cikin mahaifan mace ya zama daga ɓangaren hagu na ninsayensa a dama na ninsayensa ya furubusa ya yi da ya tashi ko fita tunda dama an san maniyi yana fitowa daga ninsayayi na namiji to wannan ninsayen namiji guda biyu idan daga na ɓangaren dama ya fita ya shiga cikin mahaifar mace shi ma da ya shiga sai ya shiga ɓangaren dama to namiji kenan za a idan kuma daga lusayin namiji na hagu yake sai ya zama da ya tashi fadawa sai ya fada cikin mahaifar mace ɓangaren hagu mace kenan za ta fito to akan samu kuma daga lusayin namiji na dama da ya tashi fada kuma sai ya fada hagun mahaifan mace ko ba za mata da to shi kuma nan me za a yi e za a yi mace amma duk sifofin ta irin na maza komai da halayen da komai sai daga tana yi jikin inda ka san namiji babu akwai wannan har maganar ma ba sa a sai daga irin maza kuma sai Allah ya ba ta karfi da komai in baka sa'a ba in ba halar da ba su tuna maka da su za ku sai ka sha wuya to idan kuma daga bangaren hagu ne na nan sayan namiji da ya tashi sai ya shiga ko bangaren dama to a nan kuma za a yi namiji amma sai gan shi duk abubuwansa na mata to duk dai abin haka wannan ma- masana ɗabi'a ne suke wannan magana to dai Allah ya ce ya shirya muku mata ya shirya muku iyaye daga daga daga iyaye mata wa hafadatan da jikoki ma wani ka ba shi jikoki wannan duk ni'ima ce ta Allah daga ina ka zo da su kai kadai ka zo duniya ai Allah ne ya baka wannan ni'ima wanda Allah ya baka ورزقكم من الطيبات كما الله يا يا ابو تاكو daga dada daga abinci Allah bai halicci mace da miji ba kuma yace ba abin da zan baku ya ya abu taku da abin da za ku ci daga dada Allah ya ce inna fi dhalika fa bil batil yu'minuna yanzu su mutane ko su mushrikai ko wanda bai kalli Allah cikin irin wannan ni'ima ba to da ƙarya yake imani ko ko gunkuna na ku imani wanda ba sa iya haka gunki zai baka ɗa ka shekara dubu kana zuwa ba zai baka ɗa ba Allah zai baka haka da ni'imomi gunki zai baka abinci to ya za ka yi imani da wanda ba zai wannan ba kuma ga wanda zai wannan ka gane shi ba bi ba da yi nuna za su imani da ƙarya ƙarya kenan ko kuwa an wa bi ni'matin lahi hum yakfurun ko ko ni'imar Allah suke kafircewa kiri-kiri sun san gunkin baya yi. baya ba da ɗa baya ba da abinci amma dai mu dai shi yake yi saboda kafircewa Allah cewa ba za mu ce Allah ne gaba da ƙarfin tsiya sai awon Allah ba kici kenan ko to
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون tare da wannan ni'imomin in ji Allah ya abuduna min dunillah sai suke bautawa wasu ba Allah ba wani Allah ba Allah ba tare da ni'imomi da suka san babu musu kuma sai Allah ɗin. Allah ya ce ma la yamliku lahum rizqa suna bautawa abin da baya mallaka arziki kowane iri min samawati daga sama ne arzikin ba ya mallaka shay'an komai wal ardi koko daga ƙasa ne Allah ya ce shay'an duk abin da za a kira shi kankane ne to wani ba mai yin sa ba mai tsuguna ma ba wai gunki ba kowaye ma ba mai tsuguna ya kage abu da babu shi sai Allah wallahi a sama yake ko a ƙasa menene kake hangen wani ya tsuguna ya kage shi kwata kwata babu shi a sai dai ya ɗauki na Allah ya mai da shi wani abu dauki karfe mai da shi jirgi mai da shi kowa da karfe Allah ne dauki katako yi abin da za ka yi da shi iccen Allah ne kai ba mu yi daga babu na haka na ku ko shai ba mu halitta komai a sama ko a ƙasa to kuma sai a ce wai wannan shine abin bauta wanda ba zai iya komai ba yace wala yastadiuna kada da ci ai da ba za su iya bane sai can gaba shiri suke a yace wala yastadiuna ba wanda zai iya nan gaba ba Allahu akbar ba a yi ba kuma ba za a yi ba in ji Allah wai kanta ce yanzu a eh to hakika yanzu in kai tunani kai tunani kai tunani sai ka ga duk abin da nasara ko wani abu da aka kera ko an kamo iska Allah ce da ita aka yi ko kuma wani abu dai daban na sinadari amma sinadarin ba daga babu bane daga wani abu aka kamo wanda Allah ya yi shi wata zarra ce da Allah ya ta aka yi to kada kada da can da can ta ce eh to yanzu kenan amma nan ga waɗannan mutanen turawan za su yi abin mamaki eh za su yi abin mamaki amma ban da abin da cewa kaga za su yi, sai dai abin mamaki cikin abin mamakin da Allah ya yi shi sa Allah ce wala yastadiduna a baya ba su yi ba kuma ba za su iya ba gunki ake magana ana har ba gunki ba ma ko kai din ba eh ko kai din ma ba za ka iya wani abu Allah shi ne khaliq in ka yace khaliq to wanda ya kagi abu da ba daga babu to nan gwanin ta kace kuma ba ka kagi abu daga da akwai ba wannan launin ta shi kai na wani ta dauka Mm. har yanzu na taɓa magana da wani da ya ce yayye sai ce wai an bashi lokaci zai tunani cewa a amana an yi komai dai na Allah ne amma dai an yi babu wani abin da shi a cikin wannan tsare-tsaren na scientist ko da cewa wannan abin kawai an yi shi ne daga kawai ba ba daga wani abu ba sai da shi to ina ji- ina ga wai zai tunani shekara biyu ke da ne eh ina jira su tunanin ba da mutum shi ba wai yana musun Allah ba sai a'a shi yana musun Allah ya ba su uku su yi abu daga babu nace to to menene eh wannan asarar ko kowa ma ya kamun wani abin da aka ce gashi an yi shi daga babu komai na Allah su haske din nan na rana su iska su duk wannan da babu shi kwata-kwata a ciki to muna jira da ilimi ne ba mu sani ba to
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ba ta bari mu billahi amsal kada Allah ya ce kada ku kirkiri abokin tarayya ku ku kamanta shi da ni ko ku kamanta ni da shi duka bai ba ba a kamanta Allah da wani ko ba a kamanta wani da Allah duk bai ba la tadribu lillahi amsal Allah da kansa yace kada ku buga wa Allah misali da kowa kada ku buga wa khaliqu misali da makhluqu bai ba misali eh makhluqu da makhluqu yayi daidai to shi kuma khaliqu shi ɗaya ne ba ya ce khaliqu da khaliqu ko guda ɗaya ne shi khaliqu guda ɗaya ne Allah bai da abokin ta- tarayya da za a ce an buga da mai hali da mahalicci da wani mahalicci ba wani mahalicci ba shi ba amma ko abun halitta sai a buga misali da kai a ce wannan yayi wannan yayi eh wannan kaza da rishi wannan kaza da rishi duk makhluqu ne ku gaba daya amma Allah ya ce shi ka a buga misali da shi kada a kwatanta shi da kowa a cikin sifarsa ko cikin aikinsa ko cikin zatinsa bai da kama da kowa inna allaha ya'lamu idan ku ba ku san Allah ba shi da tafka ba to shi Allah ya san la sharika lahu wala nidda lahu wala basira lahu shi ya san cewa bai da abokin tarayya bai da kini bai da abokin gani Mm. to ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون لا.
الحمد لله lillah بل أكثرهم لا a يعلمون yau na hannu dole kai dole kai ma Allah ya ce baradallahu masala ga wani misali nan da Allah ya buga shi misali ne mai gefe guda biyu ɗaya abdan mamlukan bawa ne kuma bawan mamlukan ga sifar sanata ɗaya wanda aka mallake shi wanda ba bawa ƙirni in ji malam sadi wanda bai da wata sha'iba ta ta ƴanci tsabar bawa shi ne bawa ƙirni wannan bawan la ya ƙadiru ala shay'in irgamu suka bawa nan za a lissafa na ɗaya an ce bawa tsantsa sannan la ya ƙadiru ala shay'in bawan da bai da ikon yin komai ba shi da tasarrufi akwai bawan da tsantsan ne amma yana sayyidinsa shugabansa ya ba shi ikon ya ka- ya kasuwanci ma ko ya gaza shi ya ba shi ikon a wannan bawan ba shi da wani dama ba abin da aka ba shi dama bai da ikon yin komai kaji su ba ta biyu abdan mumulukan la yaqdiru ala shay wa man razaqnahu minna a to nan misali biyu akwai misali na gaba wanda shi aka sifanta shi ma na gaban wannan ne aka sifanta bawa da sifofi guda hudu ko mutum da sifa guda hudu to nan guda biyu ne bawan da shi abin mallaka ne ga mai shi tsantsan ma- mallaka sannan kuma bai da ikon yin komai to da wannan da wa marra zaqnahu minna rizqan hasana da bawan da muka azurta shi arziki kyakkyawa na halal kuma bayan wannan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa nahara sai ya zama yana ciyar da wannan abin da muka azurta shi a bayyane da kuma koyi wani lokaci ciyarwa hali ne yake bayuwa ga wanda za a ce ga wanda za a ciyar da wani lokaci ciyarwa tana neman a yi ta a koyi saboda kiyaye mutuncin wanda za a ciyar da da sirrantawa da kuma gudun riya to ana nema wani lokaci kuma ana neman ciyarwa ko infaki a bayyane saboda ai koyi da kai نعم
wannan kenan to Allah sai ya buga misali yace bayi ne guda biyu da ɗa da bawa wancan bawan bawa ne tsantsan bawa kuma bai da ikon yin komai kinni bai da kodari wannan kuma bawa ne da aka azurta shi arziki mai kyau kuma arzikin mai kyau yana ta yana ya bada nan ya bada nan ya bada nan hal yastawu Allah ya ce ku ba ni labari da wancan da wannan sa zama daidai a daraja da martaba ko a wurin ku in ka ji Allah ya jeho irin wannan tambayar fata da amsa sai guda daya a la yasawu Allah ba za su yi daidai ba da bawan da bai da kodari kuma an mallake shi abin da aka ce a yi da ɗa wanda yake da yanci kuma ga arziki kuma ga kyauta za su yi daidai ai ba za su yi daidai ba to sai Allah ya ce alhamdulillah kun gane kenan godiya ta tabbata dukkanin ta gare ni Allah cewa an buga misalin da ba adama bauɗa sai a tsaya wuri ɗaya idan ka ɗauki wannan misalin ka buga shi akan gumaka bautar gunki da bautar Allah wannan shi gunki la ya ƙadiru ala shay'in in an aje shi aka tafi da asuba sai a dawo wata asuba yana nan inda yake ko motsi ba ba ya ikon yin komai to da wanda shi yake azurtawa ya bayar yau ya bayar gobe ya bayar da safe ya bayar da rana Allah kenan ya bayar har a tashi alƙiyama ba zai daina bayarwa ba yanzu kuwa kwatanta wannan da wannan hal yastawu ba zai yi ba Allah da bayansa ba za su yi ba ba mai hali ba mai wanda yake da wato tsari irin na Allah to tun da haka ne tun da ba za a yi daidai ba ya za ku ce da wannan da wannan ma abauta kuma ɗaya ne a ku zo da daidai ba ila kuma an ce wannan misali an misalta ne da waɗansu mutane da ubayi bin khala da kuma hamza to ala ayi halin ne ko kuma misali ne kawai ga mamme kai da wanda yake shi baya kyauta mammako baya iya ba kowa komai da kuma mai kyauta ko ku a wurin mutane ɗaya ne ba ɗaya ba ne ba to alhamdulillah eh bal aksaruhum la ya'lamu amma kai bari da yawan su ba su san cewa mai kyauta da mai arziki ba ɗaya suke da wanda bai da arziki mai kyau baya kyauta ba ko kuma da bawa wanda ba iya komai kamar gunki ma kenan da kuma wanda yake iya komai yake azurtawa kamar Allah da yawan mutane ba su sani ba shi sa suke shirka kenan ko to
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وضرب الله مثلا كما الله يا بك ولا مثال بايا wancan misali to wannan misali shine wanda za a ji aljanna Allah ya buga wani misali yace rajulaini misalin wasu mutane guda biyu ne to ga siffar na farko ahaduhuma dayan abkam kaji daya kenan siffarsa bebe ne kuma faifan kurma shi ba zai magana ba shi ba zai ba a kan la ya ƙadiru ala shay'in wanda ba ya iya yin komai ba shi bai ji ba shi bai ji ba to me zai yi ɗaya kenan biyu kenan wa huwa kallon alamola abu na uku sifarsa ta uku nauyi ne shi akan wato wanda maulansa shi ne sayyidinsa wato mai nauyi banda ya ci abinci ba abin da zai yi bai da ƙarfi ma na aiki kenan kawai ya zama nauyi inda in za shi gona ya noma ma ai ya ce ya noma abin da zai ci a kallon alama na shi nauyi ne kawai sai dai a bashi ya ci ya ci aina ma yi wajihu la ya ki bi khairin sifarsa ta hudu kenan duk inda shi ne bawa ya ce je ka mun wuri kaza ba zai zo da alkhairi ba in ya bashi ko kwatanta masa ya je ka haka je kaka siyo mun kaza abu shi haka yake yi in yaje sai ya bayar da abinci kamar yadda ake ungo je kaka bayar ya zo da alheri ai da ba to ai bai ji ba ko bai fahimta kuma an yaje canya za a yi gana da ya gana da wancan to wannan bawa kuma sifar sa guda hudu to da wannan da kuma hal yastawi yanzu wannan ne wannan sifofin guda hudu ya yi daidai huwa shi wannan wa man yamru bil adli da wanda shi yake da iko yake magana yana kuma da ikon hayyace a yi abu kyakkyawa wa huwa ala siratul mustaqim kuma yana kan tafarki madaidaici wannan zai yi daidai da wancan da wannan shi ma ku ba da amsa ba zai yi ba da wanda bai ji bai gani ba abin da yake iya yi in an aike shi ba zai da da reserve na aike ba kyakkyawan sakamako da wanda kuma shi mai iko ne yana da iko har yana umarni da abin da ya kamata ya umarni da shi kuma gashi kan daidai yake komai daidai yake ba zai daidai ba in a mutane ne ba zai ba to a nan kuma Allah shi ma na buga misali a kan tsakaninsa da mushirikai cewa mushirikai ko gunkuna da ake bautawa abu kanmu gunki na magana ne to yana ji don duk babu baya ji in ka aiki gunki ina na shi ai da ma yi duk inda mai shi ya ce to gunki lokaci ya yi kuma da za a je a karɓo mana kaza ya zai yi ba abin da zai karɓo ba zai ji shi bai ji shi ba ai da ma yi wajji wilayati bi khairi to wannan ya yi kama da mai yamuru bil adli inna allaha yamuru bil adli wal ihsani Allah shi yana umarni cewa a yi adalci a yi nan a yi na mai umarni ya yi daidai da wanda shi bai san ma abin da yake ba zai umarni ba zai daidai ba wa man huwa ala siratal mustaqim da ubangijin da yake rabo daidai da daida yana tsaye kan daidai inna rabbi ala siratal mustaqim Allah ya yi daidai da waninsa ba zai daidai ba shi yana da sifa ta kudura yana da sifa ta kalamu yana da sifa ta riziku yana da hayatu duka sifofin Allah ne ka ce daidai da wanda shi bai da kuɗi daga waɗannan in kai wannan ai baka baka adalci ba to ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض غيب سمي da gaibun ƙasai na Allah ne lillahi shi kaɗai ba wanda ya yi musharaka da Allah lastiƙilalan wa lastiraka a ce wani ya sakandantu da sanin gaibu ba Allah ba babu shi a ce wani ya yi rabon sanin gaibu shi ma masanin gaibu ne asalan bayan Allah shi ma babu shi don haka gaibu sakandamtuwa da sanin gaibu na Allah ne shi kaɗai wannan dukkan wata aƙida kyakkyawa a nan take ba za ka kasa gaibun Allah irin na Allah ka ce wani yana da irin wannan gaibu ba babu alimu na gaibu shi ne Allah duk wanda aka sanar da shi wani abu da gaibu sunansa mu'allamu gaibu wanda ake sanar da shi amma ba alimu bane alimu Allah ne alimu ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi illa man irtaba lir rasul ni ne masanin gaibu Allah ne wa kansa kirari ba mai tsinkare kan gaibu na sai dai wanda Allah yace na so daga manzo in sanar da shi wani abu kaga wannan manzo ya zama Allah mu gaibi kenan haka yake haka akwai gaibun mutlaq akwai gaibun nisibi akwai fahimtar malamai da fasaha wasu suna cewa ai duk gaibu ma gaba ɗaya ba wanda ya san da sai Allah sun mai da gaibu kenan sifa ɗaya to fahimtar su kenan wasu kuma suna cewa ha akwai gaibun mutlaq gaibu sakakkiya ba mai ita sai Allah amma Allah yana sanar da wanda ya ga dama kamar yadda ya faɗa a cikin alƙur'ani alimul gaibi fala yuzuru ala gaibi ahad illa man mutara min rasulih تلك من انباء الغيب نوحيه نوحيه اليك تلك من انباء الغيب da Allah yake gaya wa manzo sai ce wannan labaran gaibu ne muke maka wahayin me me ake masa wahayi to amba'ul gaibi gaibun ake gaya masa ko ko za a canza maka suna a ce ana gaya masa wani abu ba gaibu ba a shi Allah ya ce wannan abin da kaji labaran gaibu ne muke gaya maka kaga an sanar da shi a lokacin da Allah yake sanar da manzan Allah wannan labarin duk duniya ba wanda ya sani sai shi ta da magai ba a wanda duk sani ba amma shi an sanar da shi annabi adamu lokacin da Allah ya ce zai yi halitta zai halicce shi ya ce wa mala'iku zan yi zan yi halitta yanzu kullu lil mala'ika tuzulu da arab fasadu illa iblis aba sa ko kuwa fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa a wa in kunna lil malaikati sujudu wa in kunna lil malaikati wa in kunna lil malaikati ba wannan ne zuwa kanu ba inni ja'ilun wa in kunna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce wa malaiku zan sanya halifa ta a bayan sai malaiku suka ce a ta ji alu fiya ma ne su fiya ubangiji za ka sanya wanda zai banna a bayan kasa ويسفك الدماء يزبد جني ولا نسبه بحمدك مو غاشي منا تسركك تare da cuɗanya da gore maka wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka qala inni a'lamu wa la ta'lamu yace a ni na san abin da ba sani ba shikenan sai ya annaba adam sai ya sanar da shi sunan komai na duniya wa allama adama lasma'a kullaha summa aradahum ala almalaikati da Allah ya sanar da annabi Adamu sai ya zaunar da annabi Adamu sai ya kira mala'iku sai ya ce an bi uni bi asma'i ha'ula ku ga ya sunan wa'annan abubuwa ya sunan wannan ya sunan wannan wannan abubuwa aka bujuro da abubuwa in dai kun zama ku wasu gaskiya ne a can a baya da nace zan yi halitta ku ga ya musu kace subhanak sarki ya tabbata gare ka ba mu da sanin abin da baka sanar da mu ba sai ya ce sai ce ya adamu an bi ikum bi asma'i kai adamu da ya musu sunaye duk waɗannan abubuwa annabi adamu killa killa ne da wannan kaza sunan sa wannan kaza ya gama me Allah ya ce a sanna alama kun lakum ban ga muku inni a'lamu me gaibas samawat ba na san gaibin samai da kasai ba to wannan abin da ba sani ba ba gaibi wani shi annabi adamu bai sani ko me aka sanar da shi to da haka a nan ba a cewa mutum ya san gaibu kai tsaye sai dai Allah ya sanar da shi amma shi Allah wa ya sanar shi a shi ne mu'allam shi ne sun sanin gaibu wannan shi ne bambanci to amma wasu sai suke cewa a'a ai duk lokacin da wannan abun ya fito daga Allah zuwa ga ko annabi ne to ya fita daga sunan gaibu ba za a kira shi gaibu ba to wannan ne shi kuma ni ba na tare da wannan magana me yasa saboda Allah ya ce tilka min amba'il gaibi nuhihi ilayka wannan labarin labarin gaibi ne muke muka wahayinsa a sannan abin da aka yi wa annabi wahayinsa sunansa labarin gaibi to har har an wahayi amma Allah yana kiransa labarin gaibi to kaga bai fita daga gaibin ba ke to Allahu a'lam to sun yi alamu ghaiba samawati wal ardi wa ma amru sa'ati illa kalamul qasam shi ko dangane da tashin alkiyama da masu musu cewa ba za a tashi alkiyama ba har suna ganin tashin alkiyama sai an tattaro jikin tun daga kan annabi adamu wanda suka mutu aka binne shi a ƙasa annabawa da mutane kala kala ga suna in an tashi tashin alkiyama sai an tattaro mutanen ƙasa kaza mutanen ƙasa kaza na zamani kaza na zamani kaza duk wai masu kallon wannan haka suke kallo wannan aiki ne Allah ya ce a ma amru sa'ati kai tashin alkiyama lamarin ta in yazo illa ka nabgari basari ibta ida ta kai haka duk na ta kowa tun da cikin annabi adam har ƙarshe kowa ya zo ya tashi kuma ya bayyana a fagen tashin alkiyama subhanallah sai Allah ya ce ai ibta ido wani aiki ne daga sama zuwa ƙasa idan yake sanan ya kimta ko yace ahu akara kai tashin alkiyama in na so ya fi ƙarfin ƙirta ido ƙasa da haka wajen lokaci haka to inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa komai kaddara wani abu da ya fa a karab din ma Allah mai iko ne akan yi shi ya tashi alkiyama a wannan sifa eh sallama wa Allah da baraka
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله ubangiji madaukakin sarki Allah akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi ya fitar da ku daga cikin mahaifanku wanda duk za a haife shi lokacin fitowarsa in yayi to kar a ce ai likitan nan ya yi dabara ya fito Allah ne ya fitar da shi in ya ga dama likitan ya ta kokari sai a ce ina kan ya juya kafar tana ƙasa kan yana sama domin duk jaririn da zai fito lafiya lau kan ne yake fara yin ƙasa saboda ya fara samun numfashi amma in kan ne sama yana sama ya zo ta kafa to ba kyau to in Allah ya yi za a haife shi a duk da haka sai Allah ya fito da shi a kuma rayu in kuma zai mutu shi kenan kan ya fara zuwa kan sai a ce ya zo kuma amma ba rai wannan duk ikon Allah ne yace akhrajakum min butun ummahatikum Allah ne ya fito da ku daga cikin cikin mahaifan cikin mahaifan ku la ta'lamu da shay'a ga sifofi nan da ya jero san da ka fito haka kake abu na daya kun fito la ta'lamu da shay'a ba ku san kawai ba wani injiniya wani profesa wani muhandis wani wani kaza wani wani masanin geography wani duk san da ka fito ba ina ina geography ba abin da ka sani abin da ka sani guda ɗaya ne wanda shi kuma Allah kana fitowa shi yake fara sanar da kai wannan saboda shi kuma idan bai sanar da kai ba in ba sa'a ba sai ka tafi shi ne idan jariri ya fito mamansa uwarsa tana miƙa masa nono zai fara tsotsa da kansa waye koya masa wannan tsotsa waye koya masa ya tsotsi wannan Allah ya halitto shi da bai san komai din ba amma an sanar da shi wannan kawai an sanar da shi da zai tsotsi shi da abin da ka iya kawai a sanar duk wani abu da ka iya shi ba a fitowarka ban da wannan to ya fito da ku yan adam la ta'lamu na shay'a ba ku san komai ba waje ala lakum sam'a sai Allah ya sanya muku al yace al asma Allah ya sanya muku ji sai aka ce ya sanya muku wato ala ta ji a cikin cikin mahaifiya abinda Allah ya halitta ga jariri ji ya halitta ko kuma ala mana abinda ɗan adam zai ji ɗin wani ya waka halitta ala kunne wannan Allah ya halitta wa ɗan adam tun yana ciki to amma jin fa daban sai ya fito wajen ala kuma sam'a ya sanya muku ala ta ji idan kuma kun fito shi kenan lokacin ji in yayi sai a sai a fara ji wal absara Allah ya sanya muku idan duna na gani shi ma ya sanya muku ala ta gani wal afidata Allah ya sanya muku zukata su ma zuciya ce amma fahimta ta zuci ita ma yaro babu babu shi sai ya fito ake ba shi la'allakum tashkurun Allah ya ce mun yi wannan ne ko kwa gode mana wato waɗannan abubuwan guda uku akan tartibi da tsari suke haka malaman sanin hai'a ta ɗabi'a suka faɗa Allah ya ce kun fito ba ku san kowai ba sai Allah ya sa ya muku ji sannan gani sannan kuma al'afida zuciya mai fahimta wannan haka tsari yake ɗan adam ala tartibi idan ɗan adam ya fara fitowa a duniya me yake fara amfani a cikin waɗannan uku tsakanin ji da gani da fahimta ji jariri ji ji yake yanzu jariri yana ƙarami in wani abu mai ƙarfi ya faɗi sai ya firgita ya ji amma in ka zo gabansa kana haka haka in dai bai kuma gowa ba zai kanta idan sauran san abu kana yi ba kaga gani daga baya yake zuwa sai 'yan kwanaki amma shi ji ana jariri yana zuwa shi yake fara zama na farko to kuma sai waɗannan biyun duk sun haɗu kuma sannan ƙwaƙwalwarsa ta fara aiki shi ne al'aƙida wanda suke fahimta dan yanzu yaro ya ɗan taso ya ɗan fara bakar yana ma ɗan rarrafe ma ai ka gama maganar ji da gani ai ya ƙare tunda in ya ganka ma zai na kuya ai ya ganka kuma za ka ce ka kira shi kuma ya waiwaya ai duk da ji da gani to fahimta ba idan ya gama ciki sai ya kansa kai ko ba za ka yi kansa ba kaga saboda ita kwakwalwa ita ce fahimta take kai kwakwalwa ka tace wannan cuta ta zai yi shi sa za ka gudu shi ko kwakwalwarsa ba ta gaya masa haka ba bai sani ba idan yana rarrafe ya tafi inda wuta sai ya je ya fada cikin wuta kwakwalwarsa ba ta ce masa nan wuta ce ba ko ba haka ba kai ba ka sani to ashe kenan ala ta fahimta ita ce take zuwa a baya to nan ma ita ce wal abida ta ita ce ta zuwa a ƙarshe to ala tartibi abin da zo kenan to Allah ya ce yayi wannan ne la'allakum tashkuruna dan bayi na ku gode mu to yanzu in za ka gode wa Allah da waɗannan ni'imomin guda uku ya za ka yi ni'imar ji cikar godiyarta shine karka karkata kunnanka cikin abin da Allah baya so bai ce a ji ba shine wani mawaƙi yake cewa lamma ra'aytu bi anna qalbi qariban mimman siwa atuhu bi hawaka wa mala'tu kulli minka hatta lam ada minni makana ali wa siwaka wal qalbu la wal sam'u la yasqi ila mutakallimin illa idha ma tuhdisu bi hunaka wal nadaru la yajri ila wal nazaru فيك حياه وبيانه ya ce yayin da na ga zuciyata fayar take ba komai sai na cika ta da santa ya Allah to kaga cikar cikar godiyar zuciya ka cika ta da san Allah sannan cikar godiyar kunne a sarku la yaji ila mutakallim kai ya karkata zuwa wani zance in ba na Allah ba kai godiya da cikakken godiya duk ranar da ka karkata ka ji batsa ka ji abin da ba daidai ba ka ji abin da zai fusa ta Allah a ranar ka yi butulci na abin da Allah ya ba ka a ranar wannan daidai wannan lokacin butulci kake godiya shine ka karkata shi ka ji karatun alqur'ani ka je makaranta maganganun da zaka ga dan uwanka na nasiha ne duka ji wannan ya maka ka ji kai amfani da jinka inda ya kamata gani ba shi ma gani haka ya zama karka jefa ganinka in ba kan abin da Allah ya yarda da shi ba Qur'ani za ka karanta a'a sama za ka kalla ka ce Allahu akbar ta dilala zuwa mahaliccinta makamantan waɗannan abubuwan to waɗannan su ne abin da za a gode wa Allah da su da waɗannan abubuwa da ji da gani da fahimta dukka aiwatar da su a wajen bin Allah to kai godiya akan waɗannan ni'imomi shi yasa yace na wannan ne ko kwa gode mu to Allah ba mu ikon godiya irin yadda yake so waɗannan ko abin da ya mana da to alam yarau ila at-tayr musakhkharatin fi jawi as-samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun alam yarau mushrikai waɗanda suke ganin cewa duki na iya wani abu ko kuma mu ba mu ne ga wasu na abu ba sa duba ne kai ko ba mu shirkai ba dan mai hankali da yake son ya ƙara jin wato lalle isar ubangiji a cikin zuciyarsa baya kallo ila tsayin zuwa tsuntsu musakharatin fi jawi sama'i ai muzallalatin suna abun horewa tashi a cikin sasannin sama tsuntsu yana tafiya in ya ga dama ya buɗe fukafukinsa haka in ya ga dama ya riƙe su domin a can Allah na ce a wala mai rauƙi na tsaye fauƙahu safati ba su kalli tsuntsaye ba suna masu miƙe fukafukinsu su sau haka suna tashi sama sai suka sai su ce ai dan sun fuffuka fukafukin yasa suka tashi sai Allah ce wa ya kabirun kuma tsuntsu na matsa fukafukin kuma bai faɗo ba to kai tsuntsu mai rike ka Allah ce bayan suka wannan inda ba ba wanda yake rike tsuntsaye sai Allah da haka wannan iko ne na Allah a bayyane idan ka ce gravity ne wa ai wasu na ce wa ai gravity ne yake sa tsuntsun ba zai faɗo ba saboda gravity to to to ka hau sama kai ka faɗo kar ka faɗo kai ba gravity ko kai ba halitta ba ne to ka hau sama kai sai mu ga gravity din an ce wani farkon tsuntsun tsuntsun dan adam a Andalus sunansa ko Abbas wane ne na ta na ta da sunan shi ya tsaya yi wa kansa fuka-fukai irin fuka-fukai sosai irin na tsuntsun ta yadda aka kada a tashi ya hau can wani tsoron ruwa ya buga kwakwa kuma ya tashi kan tafi to ya tashi ashe ya manta sauka yadda za a yi sauka ya matse haka ina kawai je can guguwa iska ta da shi yau ba shi na an gama ya mata da wutar saje na irin kudin tsin mai kuma irin wata ita kuma take take sarrafa take sarrafa wurin sauka din ita je na tsuntsu a wurin saukarsa shi kuma a nan Allah ya sa makanikanci a jikinsa ta yadda in zai sauka inda sauri zai sauka akwai yadda zai yi idan a hankali zai sauka akwai yadda zai yi kuma tsuntsu yana cin kilomita dubu goma sha bakwai a sama ya kake gani yana an ce yana awa 86 ya tsaya eh to tsuntsun da yake awa 86 eh a sama bai sauko ba yana tafiya aikun Allah to baka ga da aka tashi jirgin sama ba tsuntsu aka kalla zam komai da komai na tsuntsu shi aka kalla ga fukafukan nan haka kuma ga jelan nan kuma wanda yake in ya zauna a cikin jirgi ya dubi wajen jelan ya gani in tsuntsu in jirgi ya zo sauka za ka ga tana ƙasa haka tana sama irin yadda tsuntsu yake to duk sai Allah ya ba da samfur don a yi haka kuma duk wannan abin da aka ba su ni a gani na wallahi gata ne ga musulmi ko suna ganin su ma yana taimakon su amma ba kamar musulmi yanzu mutum miliyan nawa ne ya sauke aji saboda jirgi inda da ne yanzu da da ake tafiya a ƙasa ko a raƙuma mutum nawa ne zai aiki kaza kuma ka tafi wajen malama a ce ana faɗa ko abubuwa yadda halin nan yake ya za a yi ai ba zai yi ba amma Allah ya sauwaƙe saboda kawai annabi Ibrahim ya kira al'umma kuma mu an saboda haka ni'ima ce babba Allah ya mana ta hannun waɗanda suke ganin su ba dan wannan suka yi ba amma kai musulmi ka ɗauke shi ni'ima ce ta Allah aka yi maka har wannan waya din da ake magana yanzu ina da malami a ƙasashen larabawa wanda tije tsoho profesa fiye da shekara biyu sai ni awa ɗaya muna karatu da shi ta wannan harkar sadarwa ba ni'ima ba ce wannan Allah ya inna in yanda ake neman ilimi ne da sai na an hora kumi an tafi na tafi inda yake a nesa ai ka ga ilimin zai zai wahala yanzu littattafan nan yanda suke yanda a da har nan mun sani lokacin da muna ƙanana za a ce littafi kaza na sharhi kaza ma a Kano gaba ɗaya malam malam ne shi sai dai a je a aro a kwafa da rubutu a bayan masa dalili kenan ya zama cewa duk wasu karance-karance na sai zama a ƙasa ake yin su shi tun da ya karanta sharhi ko ɗalibai sai sa muku yadda za ku gane saboda babu littafin amma yanzu ga littattafai nan birjik za a karanta wannan ba ni'ima ba ce ga musulmi ko hadisai ga sanar musu kake ka haddace hadisi dubu nawa za ka haddace to duk ma an ma bari da tsinan ma da mataba an ma da wata sa'o'o an zo gashi a cikin wayar kama sai ka ga maktaba guda nawa ce wannan duk ni'imomi ne ba wa yin kirgawa ni'ima Allah ya yi wa musulmi da waɗannan abubuwa sai dai kawai kuma wani lokaci kuma suna zama ni'ima ba ni'ima ba a wajen musulmi domin idan mutum ya yi amfani da irin waɗannan abubuwan musadarwa kuma wajen ya halakar da kansa shi kuma to halakar da da sai sai an je nesa za a yi ta yanzu za ka yi ta idan a cikin gida to Allah dai kiyashe mu da ba mu ikon amfani da abin da yake mai amfani wanda ma mai amfani ba kuma Allah tsare mu to inna fi dalika hakika a cikin kadawar tsuntsu da tashin sa da rashin fadowarsa da riƙewa Allah tsuntsu bai fado ba la'ayatin akwai ayoyi amma da kaumin nuna ga masu imani wanda ba mumini ba ko kuma wanda kansa ya tafi cikin scientific zai ta cewa ai abin da yasa ba ai kaza ba kaza ne abin wanda yake ta lissafa wannan shi ne hannu cewa Allah ne in ba sa'a ba sai ya can karshe ya ce Allah ne kuma to in ya tunje ya dan je karshe ma can zai ce Allah ne ba sai ya faɗa ba tun farko ya huta ba ya da kalama kalama to
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أوصافها ويوم إقامتكم ومن أوصافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الله نعم
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan Allah ya sanya wurin hutawa masauki ko mazauni ya sanya shi a cikin a cikin gidan da jin wannan ma ni'ima ce daban Allah ya maka yanzu nan cikin gida ne ga gida nan in kai da karatu na huta sai shiga huta kowa Allah ya masa wurin hutawarsa a wannan bayan ƙasa wani ko ba gida ba ne ba kamar yadda za mu ji a gaba amma dai ya samu wurin da zai kishin gida wajen alalakun mijin ali buyutan kuma Allah ya sanya buyutan wasu gidaddajin ko wasu wurin masaukin nasu a cikin da jurudun al'ani ne fatu na dabbobi kamar khaima khaima da ake yi wanda musamman mutanen daji su suka fi yin wannan sai su sa nan ice nan ice nan ice sai su fatun dabbobi su daddawa su daddawa saboda fata ta fi kara sanyi ko ta kara zafi to Allah ya sa ya ce ya sanya wani nutsuwa a cikin gidan daji kamar cikin gari kenan da kuma ya sanya wurin nutsuwa ko kuma gidan daji da ake yin su da fatocin dabbobi tastakhifuna wanda kuke iya dauka ya muku saukin dauka yau maza'anikum lokacin da za ku tafiya idan yanzu gida na fata ne shema kenan to ai dama an yanzu rumfunan da ake harawa an aure mutuwa din to ai ai in za a yi tafiya ba sai a haka da karfunan ko a tafi da su to ai Allah ne ya mana wannan ni'ima har shi ba gida ne irin wanda za a gina da tunda ba to wanda aya ana iya daukar sa lokacin da ake so a dauke shi to su ma larabawa a wannan lokacin akwai irin haima haima da ake ta fatu in ana so a yi tafiya wajen ainihin cikin daji da iyalai sai a tafi da su an je can sai a baza rumfa haka ku kalli wannan ni'ima ce daga Allah wa min aswatiha yawma wa yawma iqamatikum kuna amfani da su lokacin tafiyar ku da lokacin da kuke a zaman gida kuna amfani da irin waɗannan rumfunan waɗanda ake yin su da fatu din wannan fatun kuma ana yin su ne min aswafi ha daga fatu da suke na ɓangaren tumaki wa'abari ha da kuma fatun da suke ɓangaren raƙuma da ana wannan da su wa'ashari da kuma fatun da suke ɓangaren abin da ya shafi tumaki awaki wato nau'o'in fatu wanda ake haɗawa a wannan gidan su Allah ya faɗa to wannan ni'ima ce Allah ya yi wa bayi Allah ya ce wa ash'ariha asasa da kuma shi ainihin fata gida da kuke yi na fatar awakai asasan ai mata'an libiyutukum abinda kuke yi wanda ba ma gidan ba dan kayan ado a cikin gidanku a gidan daji a da sai ka ga an sa fata an ɗane ta nan da nan haka an yi ado da ita a jikin bango to larabawa suna rama tuntuni wannan ni'ima ce har yanzu ma yana yi za ga wasu an yanzu wannan wani abu mai gashi ɗin da ake yoshi daga cana da ne duk ba ba fata bace ake jemewa a mata a mata haka ta ado to waɗannan abubuwan duka kayan kwalliya a yi kwalliya da su kayan amfani na rumfa a yi rumfa da su kayan wanda za a yi gida a yi gida da su duk ku kalli duk sanda ka shiga wutar rumfa ka tuno cewa Allah ne ya baka wannan ni'ima duk sanda ka durkusa ka shiga cikin ɗakin ka ka tuno cewa Allah ne ya hore maka idan ba haka ba Allah ka tun farko shi yake tsara yadda bayansa za su zama inda ba haka ba duk zancen wannan gida da babu shi ba wallahi a ranar za mu zauna kun zo duniya kawai kana son kana cikin kawuce ya sami ku sami ku duk nan ne wajen zaman kowa ba da gida ba magana bulo duk ba a ba ku basira ba Allah ya ki sai ku zauna kawai farfau a bayan ƙasa kana mamaki haka ne babu wasu halittar ta Allah da suke rayuwa ba su da masauki a bayan ƙasa suke daga su sai sama sama ce rufin su ƙasa kuma shimfiɗar su to Allah ya so ba zai zama kai ne haka ba to ashe da baka zama haka baka gode wa Allah da Allah ya sa za ka yi gida in rana ta zo kana cikin gidanka watakila kana cikin AC ma ni'ima ce ta Allah in rana ta zo ba ka da gida amma ka daɗe cikin rumfa ni'ima ce ta Allah za ka ji ma wanda kuma shi bai da gida ko bai da rumfar ayar gaba za ta gaya mana shi ma Allah ya tanadar masa wani menene gaba wa maka'an ilahin da kuma abin jin daɗi na rayuwa da za ku yi shi ilahi ne Allah yana yanki jin daɗin bayansa a rayuwarsu ta duniya da wannan irin wannan da abu guda biyu yana yanke wa ɗan adam jin daɗin rayuwa to ya kamata kuma kai ɗin ma ka haƙura da ita ɗin ma ba ɗaya jin daɗin ne ba ka ƙi rayuwa sai ka yanke amma kar ta shagaltar da kai daga barin ubangijinka duk rayuwar da kake yi kawai sai ta yanke sai kowace iri ce sai Allah ya yanke ta sai ya ce na muku wannan jin daɗin ne ku ji daɗi sai ya ce amma ina ne ba dindindin ba ku zuwa wani lokaci tambidi ne na ake maka cewa duk ni'imar da kake ji kake ji da ita to ka san takaitacciya ce tana da wani lokaci ko dai lokaci na ita ni'imar ta ƙare kai kana nan mutum nawa ne yake cikin gida na alfahari amma daga baya ya sai da wannan gidan ya je ya sai wani daga wannan shi ma ya sai da shi ya kowa wani jin daɗin ya ƙare saboda na wani lokaci aka ba shi to ka je ma kai an baka jin daɗin miƙaƙƙe gidan shi ne kake ciki tun da ka taso sai ma ƙara kwalliya kake ta yi to je ka dai ilahinin ne zuwa wani lokaci da ƙiri-ƙiri kana ji kana gani za a zo a fita kai daga gidan ba ma kai za ka fita ba ai Allah ya gama da rayuwar kuɗin adam to Allah ya ce wa mutane lahi to
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون Allah ya ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala kuma ubangiji ya sanya muku zilalan inuwoyi mimma khalaqa daga abinda Allah ya halitta baka da rumfa baka da gida ga rana da kake gindin bishiya khalaqa lakum zilalan mimma khalaqa Allah ya sanya muku inuwoyi ga wanda bai da rumfa ya je ya fake a nan ko kuma bishiya ma ta wani ce eh da ta wani akwai kuma wanda ba mai ita tafi inda wajen wanda ba mai ita ta fito Allah ne ya fito da ita to Allah ya sanya ya sanya muku iloyi daga cikin abin da ya halitta wa ja'alakum min al-jibali aknana kuma ya sanya muku dakuna daga cikin duwatsu baka da daki tafi cikin daji zaka ga kogo koguna in ka shiga nan ka shiga daki malam ɗakin da Allah ne ya yi shi ma ba ka da iko a nan Allah ya sanya muku ɗakuna a wajen zama a cikin duwatsu waje alalakun sarabi da ta ƙiƙumun harba kuma Allah ya sanya muku riguna wanda za su na fata wanda za su kare ku daga barin tsananin zafin rana wa sarabi da ta ƙiƙun ba a sakun da kuma waɗansu rigunan su kuma na silke wanda za su kiyaye ku daga barin tsara da suka a wajen yaki wato a nan allah na faɗar cewa wata ni'imar tawa ita ce ni na halattar muku riguna wannan da kake sawa ko ba na fatawa wannan na yadi da muke sawa inda Allah bai ga dama ba bai yi musa riga ba to ba zai yi abin da za a yi rigar ba kuma za ka tafi ba riga to in ana sanyi ba haka za ka sha shi in ana zafi fa rana ai tana fadawa kai rigar ka da kan fata ka take fadawa fa to Allah ya ce ni ja'ala lakum sarabila mu muka halicci riguna ko abin da zai rufe muku jiki taqikumul harra da zai kare ku daga barin zafin rana anan ba a ce kuma aka halicci abin da zai kare ku daga sanyi ba saboda waɗanda ake maganar da su su larabawa ba abin da ya fi damu su sai zafin ba sanyin ba amma sanyin ma yana nan Allah ya halicci abin da zai kare su daga barin sanyi da su ɗan adam da haka wannan din ni'imomi ne na Allah sanda za ka sa riga kuma kana kuma wa kana kuma irin wannan ni'ima ko ko kawai za ka sa riga ya kamata ka tuna kazalika kamar yadda Allah ya halicci waɗannan abubuwan mutum mu ni'matahu haka Allah yake cika ni'imarsa a nan duniya gare ku da ya halicci duk abin da kuke bukata ma'ana dai Allah ya halicci abin da kuke bukata Allah bai gayyato bayi su zo su yi wannan rayuwar tsanan ba sai bayan ya shirya musu yadda za su yi ta ba ba irin gayyatar dan adam ba ce dan aga ya gayyace da cikin wallahi Allah ina man ka ba shi da kaza ba. duk abin da dan adam zai amfani da shi sai da Allah ya shirya shi sannan ya zo kuma shi kenan wannan da aka shirya maka cewa za ka yi lumfashi da ka zo kai ta neman ina ne wurin lumfashi ba kana zuwa Allah zai kaɗo ma iska ka shata haka dukkan nau'o'in abin da duk yake na rayuwa na dole to Allah ya tarar da bawa yanzu bawa zai zo ya ce shi yana yana da larura an ce rayuwarsa ba za ta yiwu ba ba yadda zai rayu sai da abinci sai da ruwa waɗannan guda biyu ala ta rayuwa to to to dan adam ko ba ka da ko kwabo sai ka ci abinci sai ka sha ruwa sai dai ka raba in zaɓi ne shi kenan ko ka ci mai daɗi ko ka idan ba haka ba idan ka shiga daji ganyayyaki da yawa duk abinci ne in ka ci za su riƙe maka rayuwa kuma Allah ya halitta su ruwa kuma akwai duk ba na Allah ba na kowa bane ba na Allah ne ga koguna nan ga komai sai ka sha fiya wata ko sai ka sha suwa dole ne duk abin da rayuwa take nema to Allah yana da shi da shi bawa sai dai shi bawa ne na cewa eh to gaskiya ni na fi son wannan a abinci ba zan iya cin kaza ba sai kaza to kai ka je sai ka wahala ko wani nema amma dai Allah bai gayyato bayi ba wallahi sai dai shirya musu komai na muqawwamatul hayat kuma wasu bayi sun rayu da haka sun mutu dukkan abubuwa da yawa da kake gani wallahi shi gwaba ce shi gwaba ce irin tamu ta dan adam hatta duk matsi da ake cewa wani matsi wani ne duk gaba ɗaya wannan abubuwa ne dai na kawai Allah in ni'imarsa ta yawa ga bawa sai ya ƙara shanta kewa ya kwanta yanzu ba ana cewa ana cikin matsi ba yanzu abin da ka mallaka na akalla a ce dubu hamsin ka kai wani dubu hamsin din a shekara hamsin ba ba miliyan wajen ɗari ba ce ai mai arziki ne kai a wancan lokacin amma a nan a raina take a wajen ka saboda rayuwar yadda take duk da dai rayuwar ta canja Allah ya canja ta amma dai kuɗi a hannun bayi babu su a baya kuma amma a haka bayi kuma cikin matsi suke su kuma waɗancan 'yan kaɗan suke da su ɗin amma kuma cikin yalwa suke ya kaga akwai abu yanzu a daɗin sai ka ga cewa abincin da mutane za su cikin yan abubuwa ne da za a haɗa ba mai tsada ba ya ya gamsar kuma kuma ya ba da rayuwa ɗin amma a yanzu sai ka ga cewa sai an haɗo da kaza sai an ci kaza sai an yi kaza sai an yi kaza za ka mu ma sai ce wani an yi baki an je wani gari shi amma an na faɗa zai gane ina faɗa sai ya gane da shi amma sai na faɗa shi ito amma ba za ta gaskiya ba mawadaci ba ne kwata-kwata abinda za a ci ma lallai sai ya nemo shi mafi yawan lokaci sai dai ya samu da ɗan yawa ya ajiye zuwa wani lokaci amma da muka tafiya muka je wani aka kawo to wai sai jawo shi wani bana tutu ai ka ga shagwaba ta yi to Allah ya sa wani fara sinari su ma to idan ka ci amai kake yi ko ko wata yi sinari haka kawai wallahi ba na so ai dan Allah ai shagwaba ta yi yawa a gani kuma duk sai a zo a ce kuma ana cikin abu mutane su suke jefa kan su gona in za ka yi rayuwa daidai wata abu in ba sa ba sai ka ka yi simple rayuwa kuma ka ka wadatar da kai abin da kake da shi sai ya wadatar da kai amma in ka ɗaga kai za ka yi wata irin rayuwar to dama wannan ai sai wanda yake da iwon mai iko to kuma ka sa kanka an ai wahala ma shi sa wasu ke ta wahala ko su ta neman halar da haram saboda sai sun tabbatar da wata rayuwa kansu wadda kuma ba su cancance ta ba ba su da ikon ana ya ba su damar ta to sadalika kamar yadda Allah ya cika ni'imarsa a gare ku haka nan yake cika ni'imarsa gare ku dan ko kwa sallama eh wato ni'imar Allah yana yana wa bayi ni'ima ne don su san ba to sai gashi ko bayin sai a musu ni'imar sai kuma su bijire ya kamata a ce idan na ɗauko abin da ba ka da shi na baka ka sake sunfiya mu ka sake ganin ni ya kamata ka bi ba haka ba to bayin sai Allah ya kawo ni'imar ya ba su a sannan za su bijire wa Allah kuma bayan nan kuma ya ce yutimmu ni'matahu alaikum amma la'allakum dan ku sallama ku jefar da kayayyakin yaƙi ku sallama mu cewa ni nake muku inda ne muku din ku so ni shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi ahibbullaha lima ya'zukum bihi min ni'amihi ku gode wa Allah dan saboda abin da yake ciyar da ku na daɗi daga ni'imominsa ubangiji dole a gode masa saboda abin da yake wa bayi ko don wannan ka sallama wa Allah ko don wannan duk mai baka ka bi shi ka so shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ahibbuni nuhibbullahi nuhibbillahi in kun so Allah dai shi yana ni'imta ku in ji manzon Allah ni kuma ku so da kun san Allah yana so Allahu akbar ku so Allah dan shi ne mai muku ba mai muku in ba shi ba ku so manzon Allah dan kun san shi wannan kuma Allah din yana son sa Allah ba mu san manzon Allah ya tabbatar da to فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين fa in tawallau idan suka ba da baya tare da duk wannan abin da muka faɗa din nan yanzu wanda ya isa a sallama wa Allah da shi amma tare da haka tawallau mushrikai suka ki bauta wa Allah shi kadai suka ce su dai sun yadda Allah shi ke komai mun khara as-samawati wal arda la yaquluna Allah in an tambaye su waye sama waye ƙasa sa ce Allah ne amma duk da haka ban mu yadda ba sai mun bauta wa wani tare da Allah tawallau kenan in sun ba da baya idan ko ba ma mushrikan ba idan ko su mu'minan tare da ana kirga musu ni'imomin Allah maimakon su gode wa ni'imomin Allah kuma sun san Allah ne yake yi musu musun haka ba amma ta wallau suka ba da baya suka shagala daga barin ubangijin ni'ima sai suka shagala da ni'ima ita ko ni'ima so ake yi ka shagala da me yin ta ba ita ba amma mu ko muna shagala da ita ni'imar ne mu bar me yin ta to Allah ce in an haka fa inna ma alaikal balagul mubin fa in tawallu sharadi ne to me jawabu sharadi fa inna ma alaikal balagul mubin ba shi bane sharadin ai jawabu sharadin ai shafi shi fa in tawallu ya annabi Allah Allah yake ce ya annabi na ka gaya musu duk waɗannan abubuwan na dalilai na wahadaniya ta amma tare da haka idan suka ki fa fala shay alaika shine abin da aka shafi in suka ƙi ba ka da damuwa ya annabin Allah ka yi uzuri ka isar na sani kenan ba ba laifin ka bane to wannan in suka juya baya annabi ba laifin ka bane to wannan shine jawabin sharadi domin abin da yasa Allah ya ce ba laifin ka bane fa inna ma alaikal balag ai kai abin da kake da shi na isarwa ce Allah ya ce kuma Allah ya ce kuma ya ce Allah ya ce annabi ce kuma annabi ya ce ba abin da Allah ya ce wa annabi ce bai ce ba to ko me yadda annabi in ba yi ba Allah ya ce ba ka da laifi ya annabi Allah kana da uzuri idan ba su bi ba kai dama isarwa ce ta haka kuma ka isa shi sa ranar hajjin annabi ta ban kwana yake tambayar al'umma cewa na isar da saƙo suna cewa ka isar ya rasulullahi ka isar ka isar na Allahumma shahada Allah kana ji suna faɗan na isa wal inna ma alaika balagul mubin to يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها mumkinuna ko ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون kuma dai wannan Allah yana fahimtar da annabinsa wata zahira saboda ya cire masa damuwa da kuma wani abin da in ma bai gane ba to Allah na gane da shi a wannan aya cewa ya annabi na da kake gaya musu cewa ni ne ubangijin kaza ni ne mai ni'ima kaza ni ne mai ni'ima kaza kake ganin kamar ba su gane ba Allah ta ya arifuna ya arfu da ni'imatan lahi wallahi duk da kankan suke ki ya arfu sun gano ni'imar ta wace sun gano kai manzon nawa ne me ya jawo to suke ki a yunkiruna ha kawai ina suna musuntar wannan abin da kake faɗa ne dan taurin kai ba dan ba su fahimta ba ka gane kun gane wannan magana anan annabi ba ake ba hakuri annabi na yi hakuri abin da kake gaya musu karkararci baka isar da saƙon daidai ba ne yadda za su fahimta sun gane duk ni'imomin sun san ubangijin kare ne ita suna musuntawa ne kawai da mutunci ya arku na ni'matar lahi sun ma yake nuna ha sun san ni'imomin Allah sannan da gangan suke musanta su kuma su dinga jirgina ni'imar da gunki ko kuma a yanzu kai Allah ya ma wani abu kiri-kiri ka san la khaliqa la razika la duk ka iya duk ka imani da wannan sai Allah ne mai yi amma ka juya sitiyarin wannan ka ce ba dan wani ba da ba samu ba ba don wane ba da ba samu ba a shi wannan laifi ne gara ka ce wane ne dai sila samu na kai daidai a ba a kika kalli wanda ya zama sila ba tun da Allah yana yin abu amma da sababi to ka kalli wannan sababin har ma annabi na cewa ka gode da su sababin wanda duk ya zama sababin wani alheri gare ka da ka same shi to ka gode masa sannan amma godiyar ka ta tafi cir babban godiyar ka ta wurin wanda ya sa shi ya ka san sa shi aka wallahi ba wanda yake yin wani abu shi da kansa duk wanda ya maka wani abu to kafin ya maka an jeho masa da sako cikin kwakwalwarsa sanda yake cewa ya kamata in ba wa karanta sakon yake da ya gama karantawa in an ce ya garsar da abin da aka karantar da shi aka gaya masa shi kenan in waya ce sai ɗawa wani a aiko da aka kawo shi kenan sai zartarwa idan kuma wani sama sai ta dawo haka kawai sai a je masa kai ita wannan ba shi shi ne yadda ya muka yarsa ya aiko da aka ka gani eh na gani sai ya aikowa saboda ba ce ya baka ba to bawa dan Allah ya rike wannan a zuciyarsa ya gane mai bayarwa Allah ne mai hanawar Allah ne bayi sila ne ko ta hanawa ko ta bayarwa to wala za ka samu mutum kai wani za ka za ka haƙura in mai ciwon zuciya ma bai samu sauki da hawan jini ma jini zai shiga domin in wani in ya zo abin da yake ɓata masa wani in zuwa ne ni yadda nake da shi to yayin da kake da shi ba sai ya baka din da kake da shi kuma zai baka ba eh ba zai yi ba za ka ba za ka wannan ka kajin ciwo ba an ce wani ciwon zuciya da ya kama sai fadi wani tumaki saboda ya ga wani ɗan uwansa yana da abin da bai da shi ko bai san yana da shi ba kaga ai ai wannan wato sai an sai an daure an kabe imani na kallon wannan kuma wajen ji dan ji wannan wai ba yanzu ka ji ba to ba zai aiki ba in ba ka kafa wannan ba da imani da abun ya faru sai ka ji kaza wallahi hadirin da nake da to ai lokaci mutum kawai sai ka ji ya burkuce sai dan Allah ya taimake shi ya dawo da mu ka ga a kai a jefa kuma shi ne Allah ne ne ban ba haka ba sai ka ji sai kai fada kai fada me yasa ka kaza to me yasa bai sha ruwa sai ka gano Allah ne amma su wanda suka kai suka kawo a wurin Allah ba sa tafiya irin wannan ba kafin abin ya faru ma suna masa kallon Allah ne zai gudanar da shi idan bai gudanar ba to kaga suna kan wannan kallon ba za su kalli wani ne ya gudanar ba shi sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa aikin Anas ya siyo masa nono da ya tafi sannan yana yaro sai ya tsaya yana ɗan abu da yake wajen yara kallon wani abu sai nono ya zube baya ya samu annabi na san nono shi kuma Anas ya san inda annabi yake san nono da ya taho sai yake ta kokarin yana ganin ya zai gaya wa annabi cewa wannan nono ya zube babu annabi sai kai yana da fada bace kai yaro ni ba na shirka kawai eh nono babu ya ya bare to ba so in sha ke nan kaga cewa Anas ne ya barar amma kallon ne ya barar kenan to ba da zai zauna kan wannan dadi da ya dige shi amma akwai wani sai dai da to mu sai to aksaru kafirun sai Allah ya ce sun san ni'imomin Allah amma suna musu su ne da gangan sai ce yawa yawa su su waɗannan mushrikan kafirai ne ka ji wani irin salo na bada saƙon Qur'ani as waɗannan da ake magana da su duk kafirai amma sai Allah ya ce aksaruhum bai ce dukansu ba waɗanda yake yi wannan magana gashi kuma ya ce ya arifuna sun mai yukiruna wa aksaruhum su waɗannan waɗanda suke guduncewa kafirai me yasa shaka shi ai saboda Allah ya kalli ai a cikin kafirai akwai ƙanana da basu balaga ba to aka ce aksaru kaga manyan kenan ko kuma a cikin kafiran akwai wanda kafircin da suke yi ba don taurin kai bane ba inda sun gane ana dunkufar da su ne wasu iyaye su ke dunkufar da su kar su gane wasu shugabannin su ne da sun basu da kansu da sun gane Allah kuma da sun ba Allah kan to kaga aksarhum yawa yawa waɗannan shi sa aka ce musu yawa yawa su kafirai ne alhamdulillah mun kwana anan kwa to mu sai eh aka sarwa kafirun